أنتم تمترون أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل بين يدي الساعة أشراطا لنعلم أن الساعة آتية لا ريب فيها ولنعمل لها ونستعد ونتزود بالصالحات قبل فوات الأوان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشير ونذير ومبعوث بين يدي الساعة كهاتين أخبر عن أمور عظام مؤذنة بخراب هذه الدنيا وبداية حياة يجازى كل بما عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وقد جعل الله بين يدي الساعة ما يدل على قربها فهل ينتظرون إل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة احمرت وجنبته وعلى صوته واشتد غضبه والصحابة رضي الله رضوان الله عليهم أشفقوا على أنفسهم لما أكفر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكراها وقد ظهر كثير من أشراطها وتحقق ما أقر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإذا ظهرت ال وإذا ظهرت الأشراط الكبرى تتابعت كتتابع الخرز في النظام كما قال عليه كما قال الله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وقال عليه الصلاة والسلام وأيها كانت قبل صاحبها فالأخرى على إثرها قريبا رواه الإمام مسلم فاتقوا الله أيها المسلمون وما ومن أماراتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وقد أظلت الدنيا في عيون الصحابة بوفاته صلى الله عليه وسلم ومن أشراطها ظهور فتن عظيمة يلتبس فيها الحق والباطل ويتزلزل الإيمان وعندئذ يمر الرجل بالقبر ويقول يا ليتني كنت مكان صاحبها ليس به في الدين إلا البلاء ويقول ابن مسعود رضي الله عنه سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع, كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ومن أشراطها كثرة الزلازل والقتل وضياع الأمانة وكثرة الشرط وأعوان الظلمة وستقبض العلم ويعم الجهل حتى لا يعرف الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب ويستهان بالمحارم والنواهي فيشرب الخمر ويفشو الزنا وتنتشر الربا وتظهر المعازف والفحش ويزخرف المساجد ويتباهى بها الناس وتلقى الشح وتكثر التجارة وتظهر الكاسيات العاريات ويذهب الصالحون تالله إن هذا لهو الحق وما من إله إلا الله ولا تقوم الساعة حتى يكلم السباء الإنس ويكثر الرجل ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده ويقرب الزمان فتكون الساعة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة ويكثر النساء ويقل الرجال حتى كان لخمسين امرأة قيم واحد ويرتفع الأسافل ويتطاولون في البنيان ويلتمس العلم عند الأصاغر واتقوا الله عباد الله وتمسكوا بسنن نبيكم لأنها تهال قبل قيام الساعة كما يكثر الكذب والزور والتنافر بين الناس ويقع الشرك ومخالطة المشركين كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان رواه الترمذي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد أنواع مسلمين وسؤال البركة khutban ta yau tana magana akan alamomin tashin alkiyama yau muna 27 ga watan shawwal hijira na da shekara 1436 a gidan miladiya yau 25 ga watan hudu shekara ta 2025 lalle godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda shine ya halice mu daga yambu wato sinadarin da aka halice baban mu annabi Adam sannan sai Allah subhanahu wataala ya yanke ma duniya hukunci da duk wani abin da ke cikin ta kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaiku Allah subhanahu wataala ya yanke masa iya adadin rayuwarsa wa ajalin musamman indahu amma sanin ranar tashin alkiyama kuma tana nan a wurin Allah kowa a shi ɗaya Allah ya ƙaddara masa ya zartar masa da hukuncin lokacin mutuwa to lokacin kuma da za a yi mutuwan bai ɗaya a busa ƙaho a tashi alkiyama shi kuma wannan lokaci yana wurin Allah subhanahu wata'ala thumma antum tamtarun amma duk da haka kuna nan cikin shakka aikace aikacen bayi baya nuni akan sun yi imani da ranar tashin alkiyama aikace aikacen bayi baya nuni akan suna tsoron wannan mutuwa da ke faruwa a cikin mu yau da kullum a ranar da aka yi mutuwa a ranar wani ke sata a ranar da aka yi mutuwa a wurin wani ke zuwa yana giba a cikin kabari wani ke annamimanci lokacin da ake rufe wasu lokacin waɗansu suke zuwa sana zana lokacin da aka yi mutuwa a gidansu wasu a lokacin nan waɗansu kuma ke kwace waɗansu na fashi waɗansu na zalunci a lokacin da muka san cewa iyayenmu sun mutu a lokacin nan yayi suke zaluntan ƴan uwansu wurin tauye gadansu kuma akan idan su baban su ya rasu akan idan su wani yayan su ya rasu aka dauko dukiya aka ba su aka ce gayi nan amana na marayu a lokacin nan za su yi babakere akan dukiyan da aka bari a lokacin da waɗansu manyan gidaje aka bar musu gado na al'umma na 'ya'yan gida da yawa waɗansu ‘yan tsararu za su yi babakeri su danna dukiyar har waɗansu masu bugi ƙirji su ce ba za a raba gadon ba ba za a bayar ba duk abin da za ku yi kuje ku wannan duka alama ce da ke nuni akan mutane ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba ba su yi imani ma da irin wannan mace-mace da ke faruwa akan idansu ba shi ne ma'anan wa ajalin musamman inda hufin ma'antum tamtaro muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ya sanya tsakankanin tashin alkiyama akwai waɗansu alamomi akwai waɗansu alamomi da za su bayyana domin mu sani cewa fa tashin alkiyama gaskiya ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana waɗannan alamomi to za mu ƙara gazgata shi cewa tabbas abin da ya zo mana da shi a cikin alƙur'ani cewa akwai ranar tashin alƙiyama ranar da za a yi hisabi tsakankanin bayi ranar da za a ba kowa abin da ya aikata to za mu ƙara gazgata annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya gaya mana waɗannan alamomi domin mai aiki mai kintsi mai tattali mai kyau domin mu sadu da Allah a ranar tashin alkiyama kyakkyawan saduwa lalle ina shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma ina shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawon sa ne ko manzon sa ne Allah ya aiko shi sakankanin shi da tashin alkiyama kamar haka manzon Allah haka ya hada hannayensa guda biyu yace an aiko ni tsakankanina da tashin alkiyama kamar haka wato duniya an ci ta an cinye abin da ya rage shine gwargwadon ɗan abin da wannan ya tsanta ɗan ma wannan mai manuniya ɗan abin da ya rage kenan da aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam shi yasa waɗansu ma malamai suka yi ta neman su ƙididdigi shekarun da duniya za ta yi waɗansu har suna kafa hujja da waɗansu hadisai duk da yake hadisan nan duka ba su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar su al'imamu suyuti sun kawo shi a waɗansu littattafai da suka rubuta su al'isha'a fi ashirat sa'a da waɗansu daga cikin littattafai da aka rubuta akan alamomin tashin alkiyama za ka ji waɗansu malamai sun ɗauko waɗansu hadisai waɗanda suke nuni akan cewa duniya ba za ta shekara dubu biyu ba daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu hadisan ma sun ce dubu da ɗari biyar ne kuma waɗancan malamai su sun yadda da waɗannan hadisai har shi yasa suka kawo shi a cikin littattafansu duk da cewa bincike na ilimi ya nuna waɗannan hadisai ba ingantattu ba ne ba kuma tabbatattu ba ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya bada labaran abubuwa masu girma manya-manyan al'amura waɗanda za su faru a ƙarshen zamani waɗanda dukkansu suna ba da izina ne akan cewa wannan duniya fa za ta ƙari za a samar da wata rayuwa sabuwa wacce a cikin wannan rayuwa sabuwa za a yi ma kowa sakamakon abin da ya aikata wanda ya aikata kyakkyawa ba abin da zai gani sai mai kyau wanda ya aikata mummuna zai ga muni kamar yadda ya aikata a duniya kamar ya amal misqala zarratin khairan yarhu komin kankancin abin da ka aikata na alkhairi zaka gani hakanan komin kankancin abin da ka aikata na sharri zaka gani wannan abin da ke da alaka da tunani da aqida da abin da ke da alaka da furuci da abin da ke da alaƙa da aiki komin ƙanƙantar sabawa ya aikata zai ya gan sharanin tashin alkiyama ya ku uwana musulmi ku sani cewa fa imani da ranar tashin alkiyama ɗaya daga cikin rukunin musulunci ne guda biyar kuma ginshiƙai na addinin musulunci kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama ya sanya kafin tashin alkiyama akwai waɗansu alamomi waɗanda za su yi nuni a kan kusantowar ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa hal yanzuru na illa sa'ata an ta'atihum baghata faqad jaa sharatuha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahu Allah ce mene mutane suke jira da masu ƙaryata gaskiya me suke jira illa sa'a suna jira ranar tashin alkiyama ne kuma za ta zo an ta'atihum baghata za ta zo musu arafkane za ta zo musu ba shiri ba tattali abin ban al'ajabi cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama fitowar rana ta yamma maimakon ta gabas annabi ya ba da labari cewa bayan ta fito daga yamman duniya duk za a ruɗe mutane za su fada cikin ɗimuwa da tashin hankali amma yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai mutane su manta za su manta da wannan matsalar cewa wai duniya rana ta fito ta yamma za su ci gaba da harkokin gabansu dubi dai irin yadda muka samu matsalar corona a shekaru guda biyar da suka wuce aka rufe masallatai aka rufe garuruwa aka rufe duk wani abin da ka sani a duniya duniya ta ku tsayawa cak amma da damun mai zama manta da matsalan corona to haka nan rana za ta fito daga mafadarta amma bayan tsawon lokaci mutane za su manta za su ci gaba da harkokin gabansu kai wannan fitina ta yi girma to shi yasa alƙiyaman sai ta zo mutane a ke wani ya fita kasuwa wani ya je makaranta wani kowa da irin aikin da yake yi a lokacin nan ne kuma za a busa ƙau Allah ce faƙar ja a sharatuha amma dai masu hankali sun san kiyaman nan ta kusa saboda alamominta sun bayyana kuma alaman nan ba guda ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba goma ba alamomin nan ba wai suna faruwa a wata anguwa ne banda wata anguwa ba duniya gabaki ɗaya ta shaida alamomin tashin alkiyama akwai abin da ai ake cewa zurun ma ya isa da in kaga kaza kaga kaza kaga kaza to ba sai an gaya maka ta gaban ba to ballantana an gaya maka ta gaban kuma kaga alamu Allah ya gafarta mu wata innata yan mahaifiyata ce tace mala abbakar nace na'am tace kaga ina da yayi guda biyu ta faɗi da wani kawun mu da wata yayarta ita ma tace sun rasu ta ce ina da ƙanni guda biyu da mahaifiyanmu kenan da ƙanuwa da yatta ƙannina ne ta ce su ma sun mutu ta ce to ni mahaukaciyin ina ne da zan bari sai wani ya zo ya ce min ke ma mutuwanki ya kusa a to yayyinta sun mutu ƙanninta sun mutu ita ke tsakiya to tana jiran sai wani ya zo ya ga mata cewa ke ma mutuwanki ta zo to mu me muke jira muna jiran sai wani mala'ika ya leko ne ya ce mana alkiyama ta kusa faqad jaa asharatuha Allah ce alamomin ta duk sun bayyana fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahu wani amfani za su samu ya za a yi su amfani kansu idan abin da ake musu wa'azin ya riga ya bayyana lokacin da alkiyaman za ta zo me za ka iya a lokacin nan sallah ko sadaka wani ma mutuwan shi ta zo ya ce ya Allah ka jinkirta min wa an fi qomin ma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin Allah ya ce walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha to lokacin da alkiyaman ta zo akwai wani abin da mutum zai iya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ambaci tashin alkiyama wato jijiyoyin nan abin nan kumatunsa nan saman kumatu na manzon Allah sukan girma sukan wato kakan iya cewa annabi sallallahu alaihi yakan fito da wani irin yanayi mai tada hankali sautin shi kan daukaka fushi na bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallama fushi mai haɗe da tsoro da razana da firgici yana tsoron ranar tashin alkiyama sahabbai idan manzon Allah na bato akan tashin alkiyama sai sun rika tausaya makansu suka rika ganin cewa to ya za a kwashe da Allah ranar tashin alkiyaman nan ga alamomi suna bayyana har manzannin Allah ma annasu sa ya bamu labari cewa in an ambaci tashin alkiyama abinda suke cewa shine Allahumma sallim Allahumma sallim ya Allah tashin kiyaman nan Allah ka kubutar da mu Allah ka kubutar da mu ga kyawawan aiki baya ga nagartaccen imani ga kuma tsoron saduwa da Allah mu kuma ga munanan aiki ga shirka da bid'o'i sun cika al'umma ga mu kuma muna da amincin saduwa da Allah ka dubi yadda zubin ya saba su waɗancan imaninsu na gaskiya ne ga aikin alkhairi amma suna cike da tsoro ya za su sadu da Allah kai ba ma sahabbai ba cikin tabi'ai al-Imam Ahmad bin Hanbali ke ce akwai wani daga cikin manya-manyan tabi'ai Mansur bin Zazan ya ce in aka ce ma mansur bin zazan gobe ne tashin alkiyama ba abin da zai iya karawa ya riga ya taka manejin shi ya kai ƙarshe wurin kusancin Allah amma fa duk da haka yana tsoron tashin alkiyama irin sayyidina Umar ko cikin sahabbai da annabi ya ba su aljannatun suna duniya abin da yake cewa in kafa ta ɗaya ta shiga ɗayan bata shigo ba wallahi ba ni da aminci sai na ga ɗayan ta shigo ga imani ga kyawawan aiki ga kuma tsoron saduwa da Allah mu kuma fa ga raunin imani shirka ta mamaye al'umma shirka da kafirci ga bid'o'i ka ji wani ya bigi kirja ce maka wai shi ma Allah ne abin gunin ban kunya ka ji wani ya bigi kirji ya ce maka shi bai yadda da annabi ba in ƙala ƙato ka ji wani ya bigi kirji ya ce maka shi kuma bai yadda da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba in shi'a kenan ga miyagun aƙidu na kafirci ƙarara kuma mutum yana yawo a ban ƙasa kuma ba wanda isa ya ce mishi don mene ba wanda isa ya ce mishi tashi rana koma inuwa saboda me ai demokuraɗiyya ake kowa yana da ‘yancin addini shi yasa wancan wata la'ananniyan kotu na ecowas la'ananniya ta fito ta fito da wata doka a Najeriya wai dole a kyala kowa ya rika faɗin albarkacin bakinsa a daina yin hukunci wai dun wani ya zagi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama in aka ce za a rika hukunta wanda ya zagi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to ina yancin faɗin albarkacin baki wannan kotu ta aiko ma Najeriya da wannan ɗanyen hukunci kuma tana kiran gwamnatin Najeriya ta gaggauta cire doka mai tsanani akan masu sokan annabi wai irin abin da abdul jabbar fitsara da lalata da kafircin da ya ta yi Allah ya mu gwamnatin jihar Kano albarka ta ɗauki mataki a kansa to shi ne don me irin abin da ‘yan shi'a suka kai a ƙasan nan Allah ya haɗa su da gwamnati don me a ƙyala kowa ya zagi Allah ya zagi annabi ai faɗin albarkacin baki ne in aka fito da wata doka to an tauye mu mutane haƙƙinsu to wancan kotu Allah ya ruguza ta Allah ya tsine musu ya ɗaiɗaita su darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya tabbata wanda ya tauye annabi inna shani aka huwal abta shine tauyayye shine kasantacce ‘yan uwa musulmi mu dakatar da wannan kutubar a nan saboda yanayi na lokaci amma dai da yaddan Allah za mu ci gaba za mu zayyano kaɗan daga cikin waɗannan alamomi na tashin alƙiyama wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗe su da bakin shi mai tsarki kuma kamar abin da hausa suke cewa kamar yankan wuƙa duk abin da annabi ya faɗi na rantse da Allah babu shakka babu tababa kuma ga sunan suna faruwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya amma kafin sati mai zuwan ko kafin lokacin da za mu ƙari shi wannan kutubar kamun ka ce na rairaye waɗansu littattafai ne guda biyu waɗanda suka yi magana akan alamomin tashin alƙiyama wanda an gina su akan inganci da kuma kyakkyawan aƙida akwai waɗansu littattafan da na ce muku suna bayani akan alamomin tashin alƙiyama amma ba a gina su akan ingantattun riwayoyi ba ba a gina su kuma akan ingantacciyar aƙida ba kana iya ganin waɗansu littattafan ka gaban kauda da shiriritan da ke cikin da ke dukar aƙidar musulunci amma waɗannan littattafai guda biyu na zamani ne an gina su akan inganci kuma an gina su akan ingantattun aƙidu akwai ashiratu sa'a sunan littafin kenan wani malami ne ya binciken shi na masters shine ya fitar da wannan littafin ashiratu sa'a Yusuf bin Abdullah al-Wadil ya fitar ya rubuta littafi ashiratu sa'a haka nan akwai Muhammad al-Arifi shi ma yayi littafi nihayatul alam duk ƙarshen duniya gabaki ɗaya. to wannan kutuba dan tsakurowa ta yi a ciki amma abubuwa da yawa suna na cikin waɗannan littattafai guda biyu imam khidr ya karantar da waɗannan littattafai duka guda biyu a majalisansa tun 2007 Allah ya saka mishi da alkhairi ya ƙara masa imani da lafiya ya kuma sa mai kyakkyawan ƙarshe na faɗi wannan ne domin kafin ma mu kai wanda Allah ya ba shi iko ne waɗannan littattafai ya karanta Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya ya Allah magabatanmu Allah ka gafarta musu Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mana mutuncinmu Allah ka tsare mana rayuwarmu Allah ka tsare mana dukiyarmu da zuri'armu ya Allah ka gafarta kurakuranmu Allah ka yafe laifuffukanmu Allah ka ɗaukaka darajojinmu magabatanmu kuma Allah ka gafarta musu duk wani musulmi ne bukata na alkhairi a wurin Allah Allah ka biya masa abinda muke tsoro na sharri Allah ka amintar da mu marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka yi musu ɗauki da lafiya Allah ka ƙara musu haƙuri akan jarabawa waɗanda suke da waɗansu suna asibitoci muqaddas ma kwanan nan bai dade da fitowa daga asibiti ba Allah ya kara masa lafiya ya kara masa imani ya kara masa hakuri da za ake ga min shi ma magauci dama ana ta fama shekarar shekaru to ya fadi shi ma abin da yanzu ya koma daki shi ma Allah ya kara masa lafiya da sauran majinyata daga cikin musulmi Allah ka bamu lafiya ga baki daya Allah ka bamu lafiya ga baki daya Allah ka kara mana hakuri akan jarabawa shugabanninmu Allah ka kama hannunsu zuwa ga daidai Allah ka ɗora su akan adalci Allah ka raba su da san kai da babakere da zalunci Allah ka azurta mu mai musta a tafarkin sunna ya Allah in ka tashi tashin alkiyama Allah ka tashi alkiyama ka tashe mu muna masu imani Allah ka tashe mu muna masu imani masu nagartattun aiki Allah ka sanya mu masu tsoron gamuwa da kai ranar tashin alkiyama saboda wali man khafa maqama rabbih jannatani Allah ka sanya mu matsorata na tsayuwa a gaban ranar tashin alkiyama domin mu dace da gidajen aljanna guda biyu Allah ka azurta mu Allah ka yalwata mana Allah ka kyautata ƙarshen mu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك